أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga karatu wannan karatu da Allah ba mu iko muka faro akan albalagatul wadiha za mu tashi yanzu a matashin karatun namu shine ilmul ma'ani ilmul ma'ani ilmul ma'ani menene ilmul ma'ani huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafz al-arabi allati biha yudabiqu muqtada al-hal huwa ilmun shi wani ilimi ne yu'rafu bihi wanda ke da shi ne ake sanin ake fahimtar ahwalul lafz al-arabi halayen maganar larabawa allati biha yudabiqu muqtada al-hal wanda ke da shi ne zai da ita ne zai dace da halin da ake ciki fayaktalifu suwarul kalam liktilafil ahwal don haka suran magana zai sassaba saboda kula da halin da ake ciki ko wanda ke mishi magana yanzu za ka yi tambaya uslubi daban in za ka yi jawabi uslubi daban in za ka yi fada uslubi daban in za ka janyo hankali uslubi daban to karkashin wannan bari sai mun abin jima sai ba karkashin wannan ilmin ma'ani akwai a topics da dama mawdu'at daban-daban amma wanda zan fara da shi kai tsaye shine taqsimul kalam ila khabarin wa insha idan aka ce kalam shine magana duk maganan da zaka yi in ka tattaro maganganun ga suran maganan sun cancanja kuma kowace magana ba a ba ko ina ne ake faɗanta ba kun bayyana nan ko yanzu babu yadda za a yi ka zo asibiti ka rinka kirari kamar yadda makiɗi ko mawaƙi zai rinka kirari a fada ko an zo taron 'yan siyasa gidan mutuwa nan ne za ka ji ana addu'a ana allah sarki allah cikin shi aiwa ne ko kaza amma gidan shi anifa sai holewa da shargalliya ba ka taɓa ji ana allah cikin shi sai ɗaiɗai kamar yadda yanka ji ana hada-hadan kuɗi ko dai kasuwa ne ko banki ko shago gurin kasuwanci ya hada da shagon da sauransu yanzu idan ana magana akan abin da ya shafi fada kasan ana fanni ne fage ne na ladabtarwa to kamar haka shi ilmul bayani ilimi ne wanda zai taimake ka isti'arat din da ka koya a baya kinaya din da ka koya a baya majaza din da ka koya a baya tashbiya din da ka koya a baya to ina ne ya kamata ka amfani da su kamar na mahaukaci ne na mahaukacin da muka ba da labari baya ya zo wucewa wajen zaman makoki ya gana zuba abinci shi ma je aka bashi ya ci bayan ya ci ya suɗa kwano ya suɗa hannu ya zo ya ce musu ya miƙo musu roba gashi Allah ya maimaita mana ya sun kaga wannan ai bai dace ya faɗi wannan ai eh bi itibarin ya ci daɗi ai Allah ya bata mana ne amma halin da ke ciki ba zai ba zai amfani da wannan maganan ba mun fahimci wannan ko muna karatu da wasu nake cewa to kai inda a ce kana ɗaya daga cikin mamacin fa ba ku ya faɗi wannan magana wani ce ai ashe ashe sun cuɗa shi to Allah ka samu dace so ta kula da ilmul ma'ani ne za ka iya gane kowane likulli makanin makal wa likulli makan makal haka ne likulli makalin makal wa likulli makanin makal Allah ka samu dace to ga ka'idan nan tana cewa alkalamu kismani kalam magana statement da mutum zai yi nau'i biyu ne ya kasu kashi biyu akwai khabar in aka ce khabar shine labari wa insha da kuma insha'i menene khabar fal khabaru ma yasihu an yuqala li qa'ilihi innahu sadiqun fihi khabar shine dukkan magana a rubuce take ko ko a'a an fade ta ne wanda zai iya yiwa a ce mu wanda ya ya fade ta yayi gaskiya ko kuma yayi ƙarya au kadhibun ko kuma yayi ƙarya don haka fa in kanil kalam mutabiqan lil waqi idan maganar da yayi ya dace da halin da ake ciki kana qailuhu sadiqan to mafadin maganar nan ya zama mai gaskiya kamar yanzu yanzu in ce maka jiya na ci ganda sai kuma aka bincika sai aga eh na ci gandan kaga na yi gaskiya in ko kawai haka nan na sha na shato da ne na faɗo kaga kazibin kenan wa in kana gaira mutabiqan lahu idan bai dace da shi ba kana qailuhu kaziban to mafaɗinsa ya zama makadici za mu iya gane guraren da ake samun khabar ko jumla khabariya idan kaga jumla ismiya idan kaga jumla fi'iliya ko ismiya in ka ce kama zaidun kama zaidun wancan jumla ce fi'iliya in ka ce kaga nominal sentence kenan in ka ce zaidun kama kaga ta fara da suna kenan ko kaga ta zama jumla a ismiya Allah ya samu dace gaba kuma suka ce mana wal insha'u shi kuma insha'i uslubi ne na magana kar mu manta khabar uslubi ne na magana insha'i ma uslubi ne na magana ma la yasihu an yuqala li qa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhib insha'i shine dukkan maganar da ba shi iya ingantuwa ko halasta a ce ma wanda ya faɗa ya yi ƙarya ko kuma ya yi gaskiya yanzu idan zan ce ka fita ba zai a ce ƙarya ne ba bai ma buƙatar ma a ce eh gaskiya ne a ai magana haka take kawai guda ɗaya ta sun fita siffa ɗaya kama a ce ma wani zauna babu wani buƙatar a ce eh gaskiya ne zauna a'a zauna zauna umarni ne kai tsaye kawai ballantana kuma a ce a ƙarya ne mun fahimci wannan wannan alamar ne na gane a insha'i malam ya ci gaba da cewa li kulli jumlatin min jumal min jumalil khabar wal insha'i ruknani kowace jumla wacce za a ce mata jumla ce khabariya ko kuma jumla insha'iyya tana da rukunai guda biyu mahkumun alaihi akwai abin da ake ce masa mahkum alaihi shine abin da aka yi hukunci a kansa da abin da aka yi hukunci a kansa wa mahkumun bihi da kuma abin da aka yi hukunci da shi abin da aka yi hukunci da shi wa yusamma al-awwalu musnadan ilayhi shi mahkum alayhi ana ce mishi musnad ilayhi dukkan maganan da aka jin dukkan sunan da aka jingina wani abu zuwa gare shi sawa'un aiki ne sawa'un magana ne da sauransu yanzu idan ka duba hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine musnad ilayhi ko dai shine akan jingina magana zuwa gare shi ya ce kaza ko ya aikata kaza ko yana da siffa iri kaza ta halitta ko kuma ta ɗabi'a hadisin kuma sai zan mene musnad musnad ba ga shi nan alhadithul musnad ba yana da ma'anona biyu ko kullu kitabin jima'a fihi marwiyati sahabin ala hidda ko sahabin au ashab kamar yadda malaman musul suka fitar wa thani na biyu kuma ana ce mishi musnad shine mene shine mahkum bihi to ya sauke sun sauke man namba ta daya ƙasa suka ce ana mahkum mawadi'ul musnad ilayhi inda ake samun musnad ilayhi shine alfa'ilu fa'ili dukkan jumla da kaga ta zo da fa'ili fili da fa'ili to fa'ilin ana ce mishi musnad ilayhi ko kuma mahkum mahkum alaihi wanda aka yi hukunci akan su ko zaidun qa'imun kaga nan zaidu ya zama ne musnad ilayhi saboda an jingina kiyam zuwa gare shi kuma wacce nan ta zama jumla mufida me yasa lil isnad yakthuru an-nakhil fi misra me yasa ta zama jumla ismiya saboda an yi isnadin din takthir kun gane an yi an yi isnadin yawaituwa zuwa ga mene an-nakhil shammaliyun warda me yasa ta zama jumla ismiya a fi'in jumla mufida ta zama jumla ce mufida saboda an jingina fi'ili zuwa ga aliyu to haka haka haka haka wa na'ibu hakan da na'ibul fa'il idan ka ce suriqal mata'u ko idan muka faɗi faɗin idan muka dauki faɗin Allah madaukin sarki wa qudiya al-amru al'amrun nan ya zama na'ibul fa'il ko to shine musnad ilaihi ko kuma mahkum alaihi wal mubtada alladhi lahu khabar da mubtada ke da khabar kamar yadda kace zaidun qa'imun kaga zaidun nan ya zama mubtada kuma shine musnad ilaihi ko kuma hukum alaihi wa ma asluhu almubtada da dukkan lafazin da asalin shi mutada ne kasmi kana kamar ismu kana wa akhawati da aka da yan uwanta yanzu idan ka ce kana zaidun qari'an kana zaidun qari'an yanzu lafazin zaidun ba an jingina hukunci zuwa gare shi ba an jingina kira'a zuwa gare shi ko to shine mene muhkam ko kuma a, makum alaihi ko kuma musnad ilaihi mun banci wannan ko wasani musnadan ko na biyu sai musnad in aka ce musnad daga fi'ilin asnada yusnidu isnadan watan musnad sanadun madogara ko majingina kamar na hadisi ne kanga aka ce sanadin hadith ko silsilatul rijal al-musna ilal matn mun bance wannan ko yanzu idan ka ce kama zaidun mun yi isnadin ɗin kama zuwa ga mene zaidu to saboda haka zaidu ya zama musnad ilahi ko mahkum alaihi amma kama fa me za mu ce mishi musnad ko masha Allah shine a kasan ya ce mana mawadi'ul musnad inda ake samun musnad huwa alfi'i hiya hiya alfi'lu tam fi'li cikakke ba naqis ba naqis kaman kana akhawatuha kaman af'alul istimrar su ne ma zada man fakka ma fatiha ma fatiha sai mene madama af'al ne na kisa waɗannan to banda su fi'ili tam zahaba muhammadun ila alhaqli zahaba fili ne ko an jingina shi zuwa ga wani muhammad to zahaba ya zama ne musnad ko mahakum bihi mun gani zaidun kuma ya zama ne musnad ilaihi ilal haqli kaga ilal haqli ja da majrur ne ko to ya zama qaid ya zama qaid wal mubtada al muktafi bi marfu'i da mubtadan da bashi da khabar shi ya yana takaituwa ne da na a fi'ilinsa a fa'ilinsa a matsayin marfu kai shine kaman wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara kaga wa in kana dhu usratin jumla ce shardiya tunda saboda ga in a farko ko to kana din nan dhu usra shine fa'ilinta nan ba ta bukatan khabar to ta zama a fi'ili tam anan kana to saboda haka idan ka ganta kana ko sara an yi amfani da wasunsu su suka takaitu ga mubtadansu to shikenan sun zama fi'ilai tam a sun zama mubtada a na'am wal mubtada al muktafi bi marfu'ihi haka ne ko okay to ba ba ba to ba na, na fahimta ba fi'ili wanda ke tam ba ka misali a zaidun yajlisu zaidun jalisun kaga nan yanzu anan zaidun ya takaitu kawai da zaidun ka'imun zaidun ka'imun daidai yake da kace mene zaidun ya kumu to kaga ka'imun fa'ili ne na na zaid ah domin zaka yi cewa zaidun ya kumu ko siffa ce amma kaman fa'ili ne nata wa khabarul mubtada da khabarul mubtada kamar idan ka ce albaitu nadhifun kaga nadhifun nan musnad ne wannan saboda an yi isnadin shi zuwa ga mene bait wa ma asluhu al-mubtada wa ma asluhu asluhu al-mubtada da kuma lafazin da asalin shi mubtada ne ka khabari kana wa akhawatuha kaman khabarin kana wa akhawatuha wasmul fi'l da ismul fi'l mun gansu ko kaman sah kaman ma wal masdaru na'ib an fi'l al-amr da masdarin da yake kofi mu fi'l amr masdari kaman ka ce jalasi ya zaid bi ma'ana ijlis da wazanin fa'ali fi'li thulathi kaman ka ce katabi bi ma'ana uktub kaman ka ce mene taraki bi ma'ana uturk idan muka dauki can faɗin Allah madaukakin sarki wabil walidaini ihsana to kun ga ihsanin nan in ka zo lirabi sai ka ce hadha masdarun na'ibun an fi'il al-amr wa taqdiruhu ahsinu ila alwalidaini ihsanan to saboda haka a masdar wanda yake yana makofin na'ibinsa a yana makofin fi'ilinsa to shi ma musnad ne wannan yana karkashin ilimin nahawu ne wa ma za da za- ala zalika duk abin da ya karu banda waɗannan gurare da muka faɗo da muka ce ana samun musnad ko musnad ilahi garil mudaf ilahi banda kalmar da aka jingina ta zuwa ga wata kalma aka banda um, garil mudaf ilahi banda kalmar da aka jingina zuwa gare ta wasila da sila sila kamar nan in muka ce ja allazi allamani ko ja fi ilmadin allazi ismu mawsul allama fi ilmadin والفائد ضمير متصل به جي في جواز تقديره هو والنون نون الوقايه يا ودنن ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل in ka gama sai ka ce jumlatu allamani fi mahalli rafi sila a dai takaice dukkan jimlar da kaga ta zo a gaban allazi ko allati ko allazani ko allatani ko allazina ko man ko ma wa atainahu min alkunuzi ma sai aka ce mene gaba inna mafatihahu latanu'u to kaga inna mafatihahu latanu'u to banda ita ita ba za ka ce mata mene ba ba za ka ce mata musnad ba saboda mene saboda sila ce sila ce ta ma walahu man fi samawati wal ardu kullu lahu qanitun ga dai sunan dai waɗannan suna da alaka da ilimin nahau fa huwa kaidun ana ce mishi kai to ina ne yake samun kaid ga can ƙasa alquyud hi adawatu sharti qaid shine kamar adatu sharti wa in uttum udna yanzu in ka zo bi- bisa ga irabi balagi in din nan sai ka ce mene qaidun wa naf da nafiyu ka misali a wala yadhlimu rabbuka ahada wala yadhlimu rabbuka ahada kaga la din nan nafiya ce ko to qaidi ne nan sai ka ce mishi qaidun hada qaidun wal mafa'il da maf'ul bihi tunda sun ce mafa'il kaga maf'ul bihi ya shiga akaltu lahman lahman ya shiga zan mene qaid maf'ul li ajlihi ataitu huna talaban lil ilmi talaban lil ilmi maf'ul li ajlihi ne shi ma ya shiga ko akwai kuma maf'ul fihi zarf kenan ataitu sabahan sabahan ya shiga ciki zarfin makan da kuma zarfin zaman afwan zarfin zaman da zarfin makan jalastu tahata ashajara to tahata din nan ya shiga dukan sun zama maf'ul maf'ul bihi maf'ul mutlaq maf'ul fihi maf'ul li ajlihi sai kuma maf'ul wane akwai wani maf'ul lahu ne ko li ajlihi maf'ul fihi wal hal da hal duk suna cikin kaidi ja'a zaidun bakiyan ja'a zaidun halata kaunihi bakiyan to kaga hal din nan bakiyan ya zama hal amma yan uwa wannan wannan kun ga kenan shi ilimin nahau yana taimaka mai ilimin balaga kaga kaga ga shi a nan guda yanzu in baka baka yi nahau ba waɗannan za- ya zaka san su wa tamiz da tamiz ishta'al ar-rasu shayba shayban tamiz ne ake lidabin sa wa tawabi da tawabi tawabi sune mene akwai na'atu akwai atfu akwai badal sai mene kuma guda hudu ne taukid jamil jidda akwai taukid wannan wasikh da kana wa akhawatuha inna wa akhawatuha zala wa akhawatuha ma dama wa akhawatuha sai kuma af'alu dhann da qulub din nan duka su nawasik ne Allah ka samu ne asa to yanzu zamu yi fida ne ba za mu shi koma jimlolin mu al-amthila kana abu isaq al-gazzi abu isaq al-gazzi ke cewa laula abu tayyib al-kundi mamtala'at masami'un nas min madhi ibn hamdan laula abu tayyib kai bacin abu tayyib ko al-kundi mamtala'at masami'un nas da kunna da kunnayen mutane majiyan mutane wato kunnaye da ba su cika ba min madhi ibn hamdan da yaban ibn hamdan to idan muka lura na anan laula kun ga laula din nan tana nuna sai ka ce eh, menene menene menene ake da labin sa eh harfin limtina limtina'in ko laula abu tayyib mutanabbi bacin a ce okay halif limtina li wujudin ko wanne ne akwai lau akwai laula harfu limtina limtina akwai harfu limtina ko menene sunansu to kun gane bukatun nahu laula bacin abu tayyibiz kundiyu bacin shi to akwai khabarin laula maujudun an share shi laula antum lakunna mu'minin kamar nan ai laula abu tayyibul kundi maujudun mamtala'at masami'un nasi min madhi ibn hamdan to laula anan kaidi ne koko ba kaidi bane akwai kaman sharidi sharadi akwai kaman menene harful imtina li wujudin kenan nan ko eh za mu sa cikin kaidi tunda ai ba shi cikin musnad ballantana musnad ilahi ba shi ba kuma mudafin ilahi bane ba kuma jimlatu sila bane na laula harfi ne ba harfi ne ba wal harfu la yakunu mubtada wala khabar la tansayi la tansayi la tansayi zalika abu tayyib mhm abu tayyib ai inda ma babu laula abu tayyibul kundiyu shine zai zama mutada yawwa abu tayyib zai zama ismu laula ne ko to ismu abu tayyib nan me zamu ce mishi musnad ko musnad ilaihi musnad ilaihi yana matsayin kamar ai mubtada ne to abu tayyib mamtalat ma nafiya ce nan ko ko da ke bari mu takaici kawai ga waɗanda muka gani imtala'at wannan fili ne tam ko ko naqis tam ne to ya zama ne ya zama musnad ya zama musnad masami'un nasi masami'un nasi min madhi ibn Ham- hamdan duk waɗannan kuyud ne kawai wa qala abu tayyib la ashra ib ila ma lam y- afwan kafin mu ci gaba wacce nan jumla insha'iyya ce ko khabariya sai mu duba mu gani jimla ce khabariya in kana in kana ma kala abu tayyibul kundi haqqan fa huwa sadiqun wa in kana kadhiban fa huwa kadhibun wa in kana gairi gairi zaliko wa kala abu tayyib abu tayyib yake cewa la ashra ibu ila ma lam yafut tama'a wa la abitu ala ma fata hasrana la ashra ibu kai ni baka baka san ɗabi'ata ba ni baku san ɗabi'ata ba ɗabi'ata shine la ashra ibbu bana waiwaye bana waiwayawa ishra abba ishra ibbu bana yin waiwaye ila ma lam yafut zuwa ga arzikin da bai taba kubuce mini ba tama'an dan kwadayi a yanzu da yau da jiya duk ba sun wuce ba sai dai abin da ya kare ke ne yau to ban tunanin wai gobe me zan sama har ina irin irin kawai lalleka gobe zan sama me zan sama gobe na arziki gobe me zan sama jibi me zan sama gata tama'an saboda tsabagen kwadayi kawai wala abitu hasranan ban kwana kuma ina mai bakin ciki hasranan hasratan alaihim ko wala abitu bana kwana hasranan ina mai bakin ciki alama fata bisa ga abin da ya kubuce min na arziki eh na san abin da ya wuce ni ya wuce ni abin da kuma zai zo min zai zo min na arziki Allah ka ba mu arziki mai albarka to wala abitu za mu dan takaici ne kawai abitu nan fili ne tam ko naqis masha Allah tam ne ko alama fata kaga fata fata tam ne ko ko naqis afwan ai ba mun ba fara bari kabar gobe ko la ashra ibu ashra ibu fili ne tam kaga ya zama musnad ko ila ma fa ila ma lam yafut tama'an kaga dai waɗannan ƙuyud ne kawai mala ya fut shi ma tam ne musnad tama'an wannan maf'ul li ajlihi ne na zamsa shi musnad jamil maf'ul li ajlihi ne wala abitu hasarana alama fata wala abitu masha Allah abitu alama fata hasarana abitu nan zai zama wani iri wani iri fili ne tam ne ko naqis na ku duba yan uwan kana wa aka wato ha babu bata akwai bata to bata za mu sashi a ina ne fili ne na kisko to na za mu sashi musnad ko shikenan innal bakhila wa in afada ginan la tura alaihi makhayulil fakari innal bakhila lalle marowacin mutum wa in afada ginan koda da ya fa'idantu da gi- da wadata koda ya fa'idantar da wadata la tura alaihi to tabbas za a gani akan shi makhayulil fakari makhayul alamomi na talauci to sai mu dima mu gani abul atahiya da ya faɗi wannan magana in ya dace haka ne mutum ne kankamo maroci gashi kuma mawadaci yaya za ka iya ganewa a jikin shi ma- mawadaci ne ha gani to me shi me ya ci ballantana ya bayar za ka kankamo ne shi bai ce ba ko bai bayar ba to saboda haka huwa sadiqun fi qawlihi ko saboda haka fa- fal kalam huna huwa na'am huwa jumla khabariya ce wannan huwa huwa huwa khabarun ko na farko kenan sannan innal bakhil kaga al bakhil nan muslim ne ko muslim ilahi ismu inna ne ko muslim ne ko muslim ilahi na'am muslim ilahi ko wa in afada ginan kaga afada afada ga fi'ili musnad ko ginan khabari ne na menene wannan wa in afada ginan maf'ul bihi ne wannan za mu sa shi na hmm? musnad ilai ko latura alaihi makhayil faqri latura to makhayil faqri na ibul fa'il ne nan ko zai zama me za- ina za mu sa shi musnad ilai ko musnad musnad ilayhi ko jamil jiddan wa qala ba'dul hukama li ibnihi wani mai hikima ce ma dansa ya bunayya ya bunayya ta'allam husnal istima kama tata'allam husnal hadith ya bunayya kai dan dana ta'allam husnal husnal ist- eh, l- istima ka koyi kyakkyawan sauraron magana in ana maka kama tata'allamu kamar yadda kake koyan husnal hadith yadda zaka kyautata magana ya bunayya to karke dai wani a dai takaice wacce nan jumla ce insha'iyya ya bunayya yanzu zai yi ka ce ƙarya ne na ka da ɗana na ce kai ɗan ɗana zo nan sai ka ce ƙarya kaga wannan haka yake kawai to jumla ce insha'iyya ta'allam husnal istima ta'allam wannan fili ne ta'am ko musnad husnal istima wannan ai maf'ul bihi ne husna ya zama ne ya zama musulun ko to amma alistima za mu ce mishi musulun ne ko musulun lillahi bari mu ga wanda kanshi bai zafi ba to bari illa irabi ki da ku gano husna huwa maf- maf'ul bihi mansub bil fata wa huwa mudaf alistima mudaf ilayhi bai za mu ce ma alistima mu koma ka'ida kun gane ai a can a ka'ida an ce mana ku koma ka'ida ya ce likulli jumlatin min jumlal jumal min al-khabar wal inshar kunani ko mahkum alayhi wa mahkum bi wa ism al-awwal musnadan ilayhi wa thani musnadan wa ma ada zalika wa ma wa ma zada ala zalika fa huwa qaidun ko amma gairul mudaf ilayhi wasila to ist al-istima me zamu ce mishi ba za mu ce mishi qaid ba ko ba ka bane tun da gashi an istisna yin shanan barakallahu fikum la tata la to bala to masha Allah to wa ausa abdullahi bin abbas rajulun fa qala abdullahi bin abbas yayi muwa wani mutum wasiya sai ya ce la tatakallam bima la ya'nika kada ka taba faɗan abin da ba ruwanka a ciki bai dame ka ba wannan jumla ce insha'iyya na farko dai tatakallam fili ne tam musnad ko bima la ya'nika kaga la ya'nika jumla ce sila ce na na na ma wannan sai fa da nahu sosai wada il kalama fi gairi kathiri mimma ya'nika ka daina surutu ka daina yawan maganganu kan abin da ya dame ka sai ka matsa ma kanka kuma wallahi haka yake duk abin da eh ya dame ka kada ka yi magana gurin shi in kan shi in kai magana ɗaya biyu uku to shi kenan ja bakin ka shiru in ka ce za ka yi yau ta maimaita sai abin ya dame ka ka gani shi yasa maganar mutumin da ya cika surutu bai da daɗin zama bai da daɗin zama mutum mai yawan surutu na'am farfar ba eh, talkative wada il kalama farfar ko miksar daɗe ne farfar ko miksar wada il kalama ka bar yin magana fi kasiri mimma ya'nika to kun ga da il kalam ka ai al- da wannan fi'ili fi'ili ne tam musnad kenan al kalam maf'ul bihi ne ai ya ce duka mafa'il ko kaga musnad il- musnad kenan al kalam kun banci wannan ko wada il kalama ka bar yin magana kaga al kalama maf'ul bihi ne ai to yana cikin mene kaidi ko musnad lahi musnad ko fi kathiri mimma ya anika hatta tajid lahu mawdi'an qala abu tayyib la talka daharaka illa ghayna muktarithin muktarithin ma dama yashabu fihi ruhuka albadanu la talka daharaka kada ka kuskura ka hada da zamanin ka ma'ana ka shigo cikin zamanin ka illa ghayna muktarithin face kana wani mai waiwaye kana wani mai waige ma dama matukan dai ya sahabu ruhakal badana fihi matukan dai ranka na nan tare da jikinka a cikin wannan lokaci to kun ga na talka talka nan ayi gabaki ɗansa jimla ce isha'iyya ai nasiya ake a nan ko kaga ba za ka iya cewa ƙarya ba ne to da haraka la talka talka wannan fili ne ta musnad ko da hara maf'ul bihi fi shi ma musnad ne. illa gaira muktarithin kaga illa ga- qaid ne nan amma muktarithin fa ba qaidi bane wannan tunda mudaf ilayhi ne ma dama yashabu fi to kaga yashabu nan fihi rukal badan to ga dai sunan dai mun mun fahimci wannan ko alkhabaru algarzu min ilka ilkhabar kamar yadda muka me yasa ake tashbihi a garadu tashbihi kana siffanta wani abu da wani abu to me yasa ka siffanta shi to wannan darasi kuma zai mana magana ne akan al- algardu min ilka ilkhabar duk inda ka zo ka ba mutane labari to dole dai ya zama ɗaya daga cikin waɗannan ababe da za mu gani yanzu kai tsaye ga ka'idan mu nan tana cewa al'aslu fil khabari an yi rika ligardaini man asali ga labari shine a bayar da labarin saboda man- manufa guda biyu duk inda kai ko da rediyo zaka je ka bude ka ji ana labaru dole ne ɗaya daga cikin manufan nan ne dole kun gane na farko shine ifadatul mukhatabil hukma a fa'idantar da wanda ake magana da shi wani hukunci allazi tazammanuhu al-kalam wanda magana ya a jumla wacce jumla ta kunsa wa yusamma zalika fa'idatul khabar ana ce mishi fa'idatul khabar wannan mu gane duk inda aka ba laka labari a matakin farko ya zama ne ya zama fa'idatul khabar kun gane kamar yanzu misali in ce muku ai lokacin da muke karatun wannan littafi da daddare muke zuwa ainihin na kun sani ana ba ku wani labari ne ka abinda ba ku sani ba ko to ana tsananci ana ci mishi mene fa'idatul khabar inda za a baka labari akan abin da ka yi ya zama menene wannan ya zama da zan fa'ida ibadatul mukhatab ibadatul mukhatab a fa'idantar da mai magana da daga cikin manufa da ake bada labari fa'idantar da mai magana annal mutakallim alim bil hukum bil bil- bil hukmi wanda ake wanda ke magana ai ya san ya san hukunci kamar ni yanzu in zo in ce maka yau baka tashi bacci da wuri ha yanzu kai da nake maka magana ka sani ko baka sani ba to ya zama la- lazimul fa'ida kawai lazimul fa'ida wa yusamma dhalika lazimul fa'ida kunga in aka baka labari a matakin farko baka sani ba kamar misali mai hudu ba ne ya zo ya ba mut- ya zo ya ba mu- mu- musulmi da ke masallaci sallah masallaci bayani ga hukuncin mashayin giya ga hukuncin dan wuta ga hukuncin mai aikata kaza a dauka ba su sani ba yanzu suka sani ko to ya zama ne fa'idatul khabar amma inda za a zo a baki labari ko a baka labari kan abin da ka riga ka sani sai ka ce mishi mene lazimul fa'ida wannan su ne asalin ba da labari to akwai lokaci kuma da za ga ga an ba da labarin da kuma manufa ba- ba- ba- wata manufa ba waɗannan ba shine qalilul kal khabaru li agradin ana iya ba da labari don waɗansu manufa ukura daban tufhamu min siyaki wanda siyakin jimlar ne zai sa a gane me ya manufan ba da wannan labarin kun gane min hama ya ati daga cikin su abin da ke zuwa alistirham wani lokaci za a ba da labari domin mene domin a tausaya domin ba wai kai ba lazimul fa'ida ne ba fa'ida tuka bane a don ka ka tausaya mini kai gaskiya za mu tashi anan yanzu sai ku ce a'a ai a ci gaba sai an kai karfe shida in ce a'a tashi nan sai in ce kai jiya fa na ji jiki jiya fa ba mun fita na sai da na faɗi je to labarin nan da nake ba ku me manufa alistirham don ku tausaya mini kun gane masha Allah to yanzu wannan a cikin uslubi na Qur'ani ba za ka iya fahimci irin wannan ba za mu ji ayi na mufaddal na na gaba kuma ba shine izha- izharu dha'af a nuna maka mene rauni zan baka labari don in nuna maka rauni na kamar inda tsoho ana cikin ana cikin bin layi ne ga layi da kana har kofan doka za a karbi allowances sai ga wani tsoho ko tsohuwa tukuf tukuf ta zo tana tuddogara sanda da Allah ku taimake ni ku taimake ni a bani ku taimake ni a bani saboda kun ga halin da nake ciki me wannan labarin tana ba mu labari ne ga halin da take ciki akan me saboda mene ta, ta, ka gani to to za mu gani na'am izharu tahassur akwai kuma inda zaka bada labari kana nuna bakin cikin ka ne haba waɗannan yaran fa ni ne fa ne taimaka musu ba amma ko sai su zo su basar da ni da Allah baka ka saurara baka ji ba ni ne na taimake su ba su san inda za a samu kuɗin nan ba ni taimaka musu ba su san amma gashi yanzu sun zo sun zo sun sun karba kuɗin hadana sun tafi ya me manufan ba da wannan labarin bayyana da bakin ciki bakin ciki shine izharu tahassur sai kuma da alfahru alfahari alfahari kai ai mu mutanen zaria duk yaron da muka yaye shi wallahi kabilan sai ta alfahari kabilan ta sai ta jinjina mana alfahari ne nake yi alhafu ala sa'i wal jidd wannan kuma za a baka labari domin a zabarantar da kai a kwadaitar da kai akan kai aiki tukuru kai aiki tukuru to ga misalai can zamu gani al'amfila wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam amul fil a dauka ba ku san shi yau sai aka shi aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai sai nazo yana ce muku wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam amul fil an haifi manzo sallallahu alaihi wasallam a shekarun da aka yi aka kashe aka ah, a shekarun giwaye wa uhiya ilayhi fi, fi sinnil arba'ina an mushi wahayi ne a cikin shekara ta arba'in wa watan bayan cikin shekara ta arba'in wa kama bi makka kuma ya zauna a garin makka talata ashara sana har na tsawon shekara goma sha uku wa bil madinati asharan a garin madina kuma ya zauna shekara goma ba ku san wannan hukuncin ba ni ne yanzu nake faɗa muku ya zama mene ya zama fa'idatul kabar wani yana bukatar istiara nan ko ko gidanka to na gaba kuma yace kana Umar bin Abdulaziz Umar dan Abdulaziz ya kasance la ya akhudhu min baitul mali shay'an shi bai daukan ko kobo a cikin dukiyar baitul mali ko kwandala bai dauka wala yujri ala nafsihi bai gudanan tamma kansa min alfai'i wani an wani abu na fai'i dirhamin dirhami bai daukan dirhami guda ɗaya yace ya makan shi hidima kaga shi ma wannan baka sani ba yanzu ne ake faɗa maka ya zan mene fa'idatul kabar ga wani kashi na biyu nan kuma laqad na hatta min bika yawma bakiran yau ba kin tashi da wuri fa kin tashi da wuri yau haka na zulfaida ne baki san kin tashi da wuri ba ne ni ne zan baki labari ko kuma yau ba ka zuwa ƙasa ne fa kun gani ko kuma kana koma gida matanka ko ko ko ko wanka ko kaninka sai ce ka je fa karatu fa to sai ya baka labari ka je karatu ka ga wannan ya zama mene lazimul fa'ida wa alaikum salam wa rahmatullah na eh eh kan mutum yana karatu eh kaga muna irin wannan tambayan ya kana karatu ne ina kuma ya kaga shi kada yi taba'an sosai kuwa kala ya hayal barmaki wani mawaki ke cewa ya hayal barmaki yake cewa yi khatibu khalifata haruna rashid na magana da haruna rashid innal baramak innal baramaka tallazi نرمو لديك بداهية صفر الوجوه عليهم قلاء المذلة بادية واتنشي هارون رشيد شيني حليفة a lokacin. sai aka je aka kai ƙaran waɗannan mutane barmakawa aka je aka kai ƙara na? na zai lake ko? ok shukuran an ta ta'amalu fi hadikatika kulle yamin kana shiga gonanka kullum kana aiki kamar malamin islamiyya ne ya ce jiya da yamma baka je islamiyya mace sai ta gama girgita komai sai a ce yau bakin dafa jollof rice kaga duk wannan ya zama ne lazimul fa'ida to ya hayar barmaki an kai mutanen sa kabilar sa barmakawa wajen khalifa harun rashid kara sun yi wani laifi sai da ya zo sai ki ce ma harun rashid a cikin waka ke cewa innal baramakata ya kai shugaba kaga baramakawa alladhina rumu bidahiyatin waɗanda aka jefe su da wata musiba da daika a wajenka sufur wujuhi waɗannan masu aba masu yalo yalon fuska ne wata ma'ana ba su da laifi su fa alaihim khila'ul madhallati kai tare ma da su akwai wani tufafi khila ma'anan shi malabis akwai tufafi na kaskanci badiya wacce take bayyane tare da su me ya manufan ba da labari wannan alistirham alistirham kun gani mana ya musu ya ji kansu mai tausaya musu muna qala Allah ta'ala ya kaya an zakariya alaihi salam Allah yana cewa yana mai kaito da magana na zakariya yake cewa rabbi inni wahana al'azmu minni ya ubangiji kashi na yayi rauni wa sha'alir rasu shayba ga kuma shi kaina ya kunni da furfura malgardu min ilqail khabar huna kaga izharu jamil izharu da'af ya nuna yayi rauni kala ahadul arabi yarsi waladahu wani balaraban kauye ne yake wakan ta'ziya ga ɗansa daj arrafa d i r g lamma da wata dan shi ne da yake son shi ya rasu sai yake cewa yayi waka yake cewa lamma da autu sabra ba'daka wal asa ajaba al asa tau'an wa lam yujib as sabru fa in fa in yanqati minka ar raja'u fa in fa innahu sayabqa alayka al husn ma baqiya ad dahr lamma da autu sabra watan bayan yaron ya rasu gashi na musibin sun dan sai yake yi waka yake cewa watan bayan rasuwan dan lamma da autu sabra kaga lokacin da na kira hakuri wal asa da bakin ciki ba daka bayan ka bayan rasuwan ka ajabal asa tau'an yanzu adabi an ce duk wanda ya rasa wani abu da bakin ciki da farin ciki wanne ne zai fara zuwa mishi bakin ciki sai ya ce ajabal asa tau'an cikin ladabi da biyayya sai bakin cikin ya amsa mini walam yajibi sabr amma hakuri yake amsawa fa in yanka ta imin raja'u to idan dai har kauna bai yanke da gare ka ba watan ban yanke idan ina kaunan ka ba fa innahu sayabqal husnu alayka bakin ciki akan ka zai ci gaba da wanzuwa ma baki yadda haru matukan tsawatuwan zamani yaya mal gardu min iqal khabar huna izharul kaga ne yaya yaya hasaran da قال عمرو بن كلثوم عمرو بن كلثوم ke cewa idza balagal fitam lana sabiyun takhirru lahul jababiru sajidina hmm kun san mu idza balagal idza balaga sabiyul lana idan wani yaron mu ya isa ya kai alfitama lokacin yayi ku duba ba lokacin yayi fa mu mutane ne da idan aka samu yaro ya kai lokacin yaye aka ce gashi an yaye shi daga shan nono to aljababiru manya-manyan masu tsaurin kai da girman kai da isgilanci ta hirru nan take suke faduwa a gaban shi sajidin sa masu mai sajada malgar zumi kali khabar huna alfakhru alfakhru a gani wai ba ma guje ko ya ba da magani an sha mutu aka ci aka faɗa mishi ya ce din ma ban ba da ban ba da ɗayan ba to me manufar ba labari a nan ya zo ayi alfahari da kana abu kana tahir bin husayn tahir bin husayn yake cewa ilal abbas bin musa al-hadi yake cewa ga oke kataba tahir bin husayn shugaba ne sai ya rubuta takarda zuwa ga al'abbas bin musa alhadi ya kamata a ce duk ƙarken wata ana kawo haraji to shi bai kawo haraji ba to sai tahir bin hussein ya rubuta wasiƙan zuwa ga abbas dan musa alhadi ke cewa wa qad istabta'ahu fi haraji nahiyati haqiqa alhanin yayi jinkirin kawo harajin a bangaren sa walaysa akul hajati man bata na'ima walakin akhuha man yabitu ala wajal walaysa akul hajati man ba ta na'ima ko kana kana cewa wa man ba ta na'iman duk wanda ya kwanta yana mai munshari laysa akul hajati bai da bukatu shi ba dan uwan bukatu bane walakin akhuha akhuka akhuha sai dai dan uwan bukatu man yabi ta ala wajal shine wanda zai kwana bisa ga firgici tsoro kun gane yanzu misali duk wanda zai kwanta har zuwa safe safan nan na yi bayan ya ji sallar su bayi ya dawo kuma ya kara kwanta abin sai goma zai fito yana da bukata yana da bukatu yanzu kai da ke da mataka isa kai haka ba zai yi ba wani lokaci ba kana zuwa za kwanta to mai gida ba magi ya kare sai fito ya je nemo magin nan ko kuma kasu ya kare ko kuma kun gane to wannan menene manufan ba da wannan labarin na'am alhatsu alisayi waljiddi kamar misali ne yanzu shikenan kana tare da wani abokinka ko kuma an zo an zo aji ne da Allah kai na kudin makarantanka shi wallahi ban zo da kudin makaranta me yasa wallahi ai mai gidan ne ba shi nan yana ina ai ai tafiya ko kuma ni ko kuma ni baba na mutu to mamanka fa ita ma ba ta nan kun gani suka ce to to to zauna dai haka nan kai ta zama kashe wando abinka yanzu wannan me manufa da wannan bashi wannan maganar kai ka zauna kawai sai sai zaman kashe wando ko to ita mun zaman kashe wando abinka me manufa ka gani alhathu wal sai alal jadd mun ya mun gane wannan ko na'am man ya bita ala wajen sai dai abu akul hajati ma'abucin bukatuwa dan uwan bukatuwa shine wanda yake zai yake kwana bisa ga em ala wajen cikin kalula taujal inna faza an khawf tsoro za ku bari ku cin ku yi hakuri za mu dan dauki wannan ko نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت